أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yin umma sauraronmu na kusa da na nisa ina muku sallama irin ta addinin musulunci da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu namu na fasar littafin ashmawi wanda a yau shine halkan mota goma sha hudu wanda kuma muna na a cikin babin da yake magana kan azumi wanda insha Allah za mu dora wanda za mu tashi inda mala yake cewa min shuruɗi sihhati saumi an naqa'u min damil haidi mala ya ce za mu karanta a fassara sai mu dawo ana ƙarin bayani wa min shuruɗi sihhati saumi yana daga cikin sharuɗin ingancin azumi an naqa'u tsalkaka min damil haidi daga jinin haida wanne fasi da jinin biki fa'inin kada adamul haidi in jinin haida ya yanki wanne fasi da jinin biki ƙabla alfajir gabanin hudu wa alfijir walau bi lahazatin koda da kyaftawa daya wajaba alaiha sawmu zalika al-yawmi azumin wannan yinin ya wajaba gare ta walau lam tagtasil koda bata yi wanka ba illa ba'da al-fajr sai bayan hudu al-fajr wa tu'adun niyatu tana saki niyya idan kada at-tatabu idan bibiyar idan bibiya ta yanki ma'ana kace idan jirantawa ta yanki shine wa tu'adun niyatu tana canza niyya idan kada at-tatabu idan jirantawa ta yanki bilmardi da rashin lafiya ko kuma ya zama ana magana ne gaba ɗaya muhadabi ba sai mata ɗaya ta kaɗai ba wato adun niyatu ana saki niyya idan kada ta tabu idan watan jerawa ya yanki bilmardi da rashin lafiya wal haidi da haida wanne fasi da jinin biki wa shibhi zalika da makamancin haka abin da malai yake nufi shine yace wa min shuruɗi sihhati sawmi yana daga cikin sharuɗa na ingancin azumi an naqa'u min damil haidi tsalkaka daga jinin haida wato shine ya zama mace jin ba ta jini na al'ada ya zama ya zama tana cikin jinin haida to sai ya dauke mata to to sannan ne azumi yake wajibi gare ta sai yake daga cikin amma in ta kuskura ta yi azumi da jini na al'ada wanda ba ta yi ba tana haida kuma ta ci gaba da azumi to wannan azumin nata bai yi ba sai ta canza shi saboda haka ko ta yi kawai ta dai bata makanta lokaci ne saboda haka aje azumi za ta yi wata ibada ce kuma Allah ya kawo mata kuma ta wannan jini din saboda haka sai ta aje sai bayan azumi bayan azumi ya wuce sannan sai ta ranka yan azumi ya wuce za ta ranka amma dai ita sallah ita ce an ka dauki masu dama ba sai an ranka ba to shine an naqawa tsabtata tsalkaka min damil haida daga jinin haida wanda fasi da jinin biki yan ana biki ko ana jinin haida to ba magana yin azumi amma in jinin haida ko jinin biki ya dauke kuma jinin bikin korar da mace ta haihu ne jinin ya dauke kawai ta ci gaba da azuminta wannan shine sannan sai malai ce fa in kada a damul haidi in jinin biki watan haida yanki wanne fasi ji jinin biki qabla al-fajr gabanin hudu al-fajr wato ma mace ta tabbatar da ta kwanta tana jinin al'ada ko jinin biki amma kamin al-fajr ya hito ko da ta duba sai ta ga jinin ya dauke shikenan koda bata yi wanka cikin daren ba kawai ta ne yin azumin ta in za ta yi sauran za ta yi komai ta ci gaba ko da sai da sahi ne za ta yi wankan kawai ta dauki azumin nata yayi ba matsala shine ma'ana in ta samu tsarki qabla al-fajr gabanin hudu al-fajr walau bi lahazatin koda ko da kyautawa ido ne ma'ana ya zama dan lokaci dan takaitacce ne haka bai da yawa koda bai wuce sura minti guda ko biyu al-fajr ya hito jinin ya dauke mata shikenan sai ta yi azumin ta dauka kawai shine wajaba alaiha sawma zalika al-yawmi azumin wannan yanin ya zama wajibi gare ta dole ta yi idan jinin ya dauke cikin dare kamin al-fajr ya hito koda da dan lokaci ne dan kadan sannan sai malai ya ce walau lam taga tafsir ko da ko ba za ta yi wanka ba illa ba da alfajir sai bayan hudu alfajir to kawai ta yi yin azumin yayi azumin nata din sannan wato adun niyyatu ana saki niyya idan kada ta tabu idan jirantawa din ta yanki kana cikin azumi shine ce bil marad da rashin lafiya kamar mutum na azumi sai rashin lafiya ta zo mashi to idan ya aji azumin nashi daga baya ya samu sauki zai ci gaba to sai ya sake sabuwar niyya yanzu ya azumi ya wuce sai ya ranka wannan azumin wanda bai yi ba haka nan wal haidi in yayi yanke da haida kaman mace na jinin al'ada kawai tana azumi sai ga jini ya zo mata na haida to in ta aje azumi to in ta sake dawowa yanzu in za ta dauka sai ta sake wata sabuwar niyya wanne fasi ko jinin biki mace ta haihu kenan sai ga jini ya zo mata na biki to idan ya dauke mata kamar ma'ana tana cikin azumi ne kenan ta fara azumi an yi na wasu kwanuka da ita sai kuma watan jini ya zo mata sai gaci ta haihu to shi ma za ta aji azumi in kuma jini ya dauke kamin watan ya kare na ramadana din to shine sai ta ainihin yi wannan to ina fatan dai an fahimci bayanin da malam yake nufi anan shine na idan ainihin ita mace wannan jini ya dauke mata irin haka idan jini ya zo mata na al'ada ya yanki mata jiranta azumi to sai ta canza wata sabuwar niyya saboda haka za ta saki dauka wata sabuwar niyya shikenan sai ta sai ta cigaba da azumin nata ko kuma mara lafiya wanda rashin lafiya ta zo ma bayan gashi ya fara azumi din to shi ma in yayi yankin to in zai dawo ya samu sauki zai ci gaba shi ma sai ya sai ya ainihin wata sakin wata sabuwar niyya din to wannan shine sannan sai malam ya ci gaba da cewa wa shi bihi zalika dai da makamancin haka wannan dai shine da jinin haida da na biki duka da hukuncin su guda ne a cikin yin aji azumi din ko kuma ci gaba da shi din ko kuma sabu saki sabon niyyar din duk ɗaya ne sannan sai ya ci gaba da cewa wa min shuruɗi sihhati sawmi yana daga cikin sharuɗa na ingancin azumi kuma yana da kyau mata su kiyaye da wani abu wanda idan da mace jinin al'ada zai zo mata kamar yanzu misali an dauki azumi sai da an ka zo can kusa da asharuwa sai ga jinin haida ya zo mata shi kenan wannan azumi ya tsaya bakin nan ya walwale ba cewa za ta yi a'a ita da ta kusa kaiwa sai ta iya ba a'a shi kenan kawai dole bakin nan azumin nan ya kare don haka za ta ci gaba da cin abincinta shi kenan kuma sai bayan sallah sai na sai ta ranka shi wannan kenan kuma ita mai za ta ci gaba da cin abincinta ne kuma da rana ɗin inda jini ya zo mata ba wai cewa za a kuma ba ta ci abinci da rana ba a'a za ta ci gaba da cin abincinta ta dafa abincinta da komi ko kuma tana jinin na al'ada sai jinin ya ɗauke mata da rana kamar yanzu misali tana azumi ta waye gari irin kamar da rana hakan ga kila ko karhe takwas na safe ko dai nawa ne dai inda bayan alfiji ya fito ne shikenan ba cewa za a yi kuma wai ta kame bakin ta ba a'a ta ci gaba da cin abincin ta ba matsala kamar irin matahi ne yana cikin azumi din ya zo ya dawo da cikin tafiya ta ya aje azumi din to kuma sai gashi ya iso gida kamin rana ta wadi shi ma ba cewa an kai sai ya kama baki ne ba shi ma ya ci gaba da cin abincin shi ne ba matsala to wannan kenan to shine malai cigaba cewa min shuruɗi sihhati sawmi yana daga cikin sharuɗin ingancin azumi al-aqalu hankali faman la aqallahu wanda ba hankali gare shi kal majnuni kamar mahaukaci wal muguma alaihi da wanda anka sumar gare shi la yasihu minhu sawmi azumi ba inganta da gare shi bi tilkal halati a cikin wannan hali wa yajibu ala majnuni ya wajaba bisa ga mahaukaci idza aada ilaihi aqluhu idan hankalin shi ya dawo gare shi walau ba'da sinina ko da bayan shekaru kasiratin masu yawa an ya qadiya ya ranka ma fatahu abin da ya kuce mashi min saumi na azumi fi hali jununihi a cikin halin hauka ne wa mithluhu haka nan misalin shi almugma alaihi wanda an kasumar gare shi idza afaqa idan ya idan ya falka abin da malai yake nufi anan shi kuma shine wato yace yana daga cikin sharuɗa na ingancin azumi al'aqalu hankali don haka man la lahu don haka hankali yana daga cikin azumi idan mutum mahaukaci ne ba azumi wajibi azumi bai wajaba gare shi ba saboda haka kuma ko ya azumi ma bai ba tun da shi ba ruwa ne ba hankali gare shi saboda haka mahaukaci ba dole gare shi na azumi wanda bai da hankali azumi bai tabbata gare shi ba bai waje ba gare shi ba shine a yace faman la aqalahu wanda bai da hankali kalmar jununi kamar mahaukaci wal muguma alaihi da wanda an ka sumar gare shi to la yasuhu minhu lulu la yasuhu minhu minhu sawmu azumi ba ya inganta da gare shi kawai mutumin da ya suma kila la Allah wani abu ne ya faru gare shi ya buge shi su ma ko ko a'a dama yana da fama da wata lalura wadda tana iya tasowa sai ta buge shi kamar irin kuma mai farfadiya din nan mai farfadiya din nan shi ma ya fadi to shi ma azumin shi ba zai inganta ba inda ya zama mafi yawan yinin bai falka ba kamar yanzu misali sai a ce mutum ya suma ko farfadiya ta kama shi a kamar irin kamin alfijir ya hito to a nan wurin inda ya kame alfijir ya hito ne abin ya kama shi kuma abin bai falka ba sai da rana har lokaci kaga ya wuce kinan wanda za a yi niyya to azumin shi nan wurin ba zai yi ba ba magana azumi gare shi sai da haka sai bayan sallah da sai ya ranka shi ko kuma ya zama bayan ya yi niyya azumin ya dauka da rana sai kawai abin ya buge shi ko da safi mafarfa ɗaya ta buge shi to in dai an ya zama mafi yawan yinin awoyin yinin mafi yawancin su duk bai falko din ba kamar misali kila sai a ce ya wuce rabin yini bai falka ba to in ya falko wannan azumi na shi ba wannan azumi na shi sai bayan sallah sai ya saki rankawa an fahimta amma in ya zama dan lokaci ne dan takaitacce cikin yinin kamar sai ya zama ko da abin ya buge shi wannan falfadiya din ko kuma suma din bai wuce awa ɗaya ko minti talatin ko wani abu mai kama da haka misali ko dan fiye da awa ɗin ba to ya falka to ba komi yana ɗaya sai ya ci gaba da azumin shi in dai ya tabbatar da yayi ne azumi tun ko ya ɗauke shi kamin alfijir amma in ya zama kamin alfijir ne ya keto abun ya buge shi kaga kenan bai ne azumi ba to shine ma'ana to kuma in ya dawo din yanzu in zai in zai ci gaba da azumi to shine sai ya sai ya saki wata niyya to shine a yace kalma guma alaihi kamar wanda an ka sumar gare shi to shine yake nufin la yasihu minhu sawma azumi ba inganta daga gare shi fi tilkal halata a cikin wannan hali sannan sai malai ce wa yajibu alal majnun ya wajaba bisa ga mahaukaci idza ada ilaihi aqluhu in hankalin shi ya dawo gare shi walau ba'da sinina kathiratin koda bayan shekaru masu yawa me ya wajaba gare shi shine ce an ya qadiya ma fatahu ya ranka abin da ya kucce mashi min sawmi na azumi fi hali jununihi a cikin halin hauka ne saboda haka idan mahaukaci ya shekaru bai da lafiya to in ya warke fa ya samu hankali to duk shekarun da yayi wucin wanda bai azumi cikin su ba saboda haukan nashi bai sani ba to yanzu sai ranka su in hankali da wasu ya ranka su wannan shine ma'ana amma ba dole ba kuma ce ba ci da same kuma dole sai ya jera su jere ba a'a ya ci gaba da yi dusar da kuma ya gaji yana ya tsaya huta sannan ya dora ya ci gaba ko shekara nawa ne shi yasa ya ce ko bayan shekaru ne masu yawa sannan sai malai ce wa mithlu hulmu guma alaihi misali ne irin wanda an ka suman ne gare shi ya za a faka in ya falka kamar wanda ya suma kamar yadda bayani ya gabata in ya suma to in ya tashi in ya zama suman da ya ma ta wace kila yini guda ta yi ni uku hudu bai falka ba sannan daga baya tashi ko rashin lafiya ce wadda ta yi nauyi misali ta kai inda bai san inda yake ba ko kaga shi ne to duk waɗannan azumman sai mutum ya ranka su wanda ya suma irin haka nan ana cewa kuma haka nan irin wanda wani abu ya buga na maye duk ya shiga ciki kamar misali mutum ya sha wani abu na halaki ne ba ma na haramun bane kamar cikin sahurdi ne a shi abun yana bugawa to sai ya bugar da shi kwata-kwata hankalin shi bai dawo gare shi ba sai da haye da rabin yini ya wuce to wannan azumi na shi baya na wannan rana amma sai ya ranka shi bayan watan bayan azumi to wanda ya sha kuma abu wanda yake wani abu wanda yake shi kuma na haramun ne yayi mayan kaga shi bayan azumin ya zama dole gare shi kuma ma kaga gashi yana da nauyin laifi na zunubi saboda ya sha wannan abun na maye to wannan kenan sannan sai malai ci gaba da cewa min shuruɗi sihhati saumi yana daga cikin sharuɗin ingancin azumi tarkul jima'i barin saduwa da iyali ma'ana barin saduwa da mace wal akali da cin abinci wa shurbi da shan abin sha faman fa'ala wanda ya aikata fi nahari ramadana a cikin yinin ramadana shay'an wani abu min zalika daga cikin wannan muta'ammidan da gangan min gairi tawilin ba tare da wani tawili ba karibin makusanci wala jahalin ko rashin sani fa alaihi alqada'u ran koya wajaba gare shi wal kaffaratu da kaffara wal kaffaratu abinda aka fara fi zalika kullihi a cikin wannan dukkan shi yata'amu 60 miskinan ciyar da miskini 60 muddan mudu daya likulli miskinin ga kowane miskini bi maddin nabi sallallahu da irin mudun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa afdalul kuma shine mafifici walahu kuma ya samu an yi kafira yayi wannan kafara bi itqi raqabatin da yawata wuya ma'ana bawa baiwa kenan mu'minatin mu'mina aw bi siyami shahrayn ko da azumin wata biyu mota tabi'aini jiri da juna wannan kenan za mu koma yayi mala ya ce yana daga cikin sharuɗa na ingancin azumi na farko tarkul jima'i barin saduwa da iyali kar mutum ya kuskure na azumi da rana bayan hudu alfijir ya sadu da mace in yayi haka nan da shi da ita dukkan su gaba ɗaya azumin su ya ɓaci kuma sai sun yi ranka kuma sai sun yi kafara saboda haka amma inda dare ne ba laifi bane mutum ya sadu da mace shi da dare ko kuma misali ya sadu da mata ta kamar misali sai a ce ya tashi cikin dare kamar irin karfe uku misali ya yi sahur bayan ya yi sahur kuma sai ya sadu da matar shi matukar dai kamin alfijir hito ne ba komi azumi ne yana nan ba matsala abinda an matsala dai ya zama bayan hudu alfijir ko da an yi sahur ne ba matsala bane in mutum ya yi sahur ya yi sahur da mace ba da fi azumin su yana nan da shi da ita amma in dai kamin bayan alfijir ya hito ne sai kuma sun kasadu da bakin hito alfijir tun daga nan zuwa har rana har zuwa rana faduwa to wannan tsakanin duk wanda ya kuskure ya sadu da matar shi da shi da ita gaba daya in dai ba cilasta mata ne ba ya hi karhin ta ne ba ita an gane amma ba kawai don ya ce ta ba kawai ta zuba a yan wannan da bisa ga sauran ta ne an kai ai la ta lima makhluqin fi ma sai til khaliqi ko saboda haka anan wajen da rana da gangane ne meta ba a ce dole sai ta mai biyayya ba a'a saboda haka in ta bi shi da gangan ita ma ba ainihi ta karfi ne kama ta yi ba ya yi sabu da ita ba to ita ma sai ta yi kafara amma inda karfi ne mata kana shi kenan shi addalifin gaba daya ta tara kai ne kuma dole sai ya yi kafara ita za ta ranka wannan azumin guda ne kawai to shine barin saduwa da mace shine tarkul jima'i barin jima'i wal akali da barin cin abinci wa shirbi da barin shan abin sha komai karamci ne abincin ko lumma ɗaya ne ruwan ko kwagawa ɗaya ne na abin sha to haramun ne ba za a sha ba in mutum ya sha ya kare azumi ne sai mala ce fa man fa'ala fi nahari ramadana shay'an wanda ya aikata wani abu daga a cikin yinin ramadana min zalika daga cikin wannan gabuwan da an ka ambata na saduwa da macin kenan ko cin abinci ko shan abin sha to sai mala ce muta'ammidan kuma yana mai ganganci da gangan yayi min gairi tawilin ba tare da wani tawili ba karibin makusanci ma'ana tawili din kamar yanzu shikenan sai a to ko da ya ci abinci ko kuma ya sadu da macin misali ko kuma ya sha abin sha ko da aka tabbai sai ce ai shi bai san cewa cikin yinin watan azumi ne ake ba kamar kila a ce azumin farko ne za a dauka to bai ji labarin cewa an ga watan ba shi kawai sai da ranar can sosai sai da kullun ya ji labari to kaga wannan tawili kenan makusanci to shine ma'ana ko kuma jahilci shine rashin sani din bai san ai wani abu yake ba da yake shi rashin sani jahilci bai jama hujja sosai mutum ya ta yi lahira ce sani abai ba saboda an baka dama ka je ka nemi sanin ka tambaya ko da ba za ka iya karanta ga littafi ba ka je ga malamai ka tambaye su hukunci abu kaza su su ma bayani shi kinan ya isa ko kuma da abin ya faru maza maza ka je ka yi tambayar ka tabbatar da hakan to shi ne ma'anar ba min gaida tawilin karibin ba tare da tawili makusanci ba wala jahalin ko kuma rashin sani ba to in hakan ta faru fa alaihi alqada uran ko ya wajaba gare shi wala kafaratu da kuma kafara dole sai yayi da ranko da kafara baki daya ma'ana ranko din shine zai yi kafara kuma sannan baya gama kafara kuma yayi azumin guda zai bayana abin da ake yin kafara sai ce wal kafaratu abin da aka fara fi zalika a cikin wannan kullihi dukan shi ya zai amu 60 miskinan ciyar da miskini 60 muddan mudu daya li kulli miskinin ga kowane miskini wato shine sai ka samu mudu 60 ka samu mutane miskinai mutum 60 mabukata sai ka ba kowa mudu guda guda su 60 din wato shine sai zama dai abincin da wanda mutum zai iya ci shi yasa wasu malamai sun kiwata ta sun kace in ka bada mudun ma ya kamata ma mutum ya hada da dan wani abu na kuɗi ya ba su wanda zasu yin kayan miya da shi wannan abin da ya basu din da mudu din kaga ya danganta daga ainihin abinci shinkafa ce ko masara ce ko menene dai ma'ana mudu mudu dai ko gero ne ko dawa ce abin dai da aka ci to shine mudu guda guda kuma mutum 60 to shine ma'ana bi muddin nabi sallallahu alaihi da irin mudun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa huwa afdalu kuma wannan shine mafifici shi ciyarwa din shi yafi amma wala kuma ya samu yana iya yi an yi kafira yawan nan kafara din bi itikira kabatin da da yauta kuyanga amma mu'minatin mu'mina wato shine in ba azumi in ba mutum 60 ya ciyar ba to kuma sai ya sai kuyanga mu'mina sai ya yauta ta mai da ta daya shikenan shi an malmakin wannan azumin kwaran guda da ya bata sanadiyar yawancin ɗaya daga cikin wadancan abun da muka ambata awo bisu ya mai shaharaini ko kuma da azumin wata biyu muta tabi aini jere da juna wato shine yayi wata biyu in bai sa kamar misali kila bai bai da abin da zai ciyarwa din kuma bai bai da kuɗin da zai sai koyanga ko kuma bata yana da kuɗi amma dai ba koyanga da zai sai watan to sai ya azumi na wata biyu jere ba hutawa idan yana cikin wannan azumin ko da ya kai azumi 59 ne misali sai kawai kamar ya zama an kai daidai irin wata wata biyu din sun yi kwana 30 30 kaga in sun yi kwana 30 30 kaga kwana 60 kenan to idan yayi azumi 59 sai ya tsaye bare dan tsaya huta sannan ya cika gudan duk sun roshi wadancan din sai ya koma kasa ya sake daukowa to shi yasa jere da juna za a yin su sannan sai malamin ci gaba da kuma kawo wadansu hukunce hukunce na azumi ya ce wa ma wasala duk abin da ya sadu min gairil fami ba ta baki ba ilal halki ya sadu zuwa makoshi min uzunin ta kunne au amfin ko hanci au na hauyi zalika ko makamancin haka walau kana bakuran ko da turaren wuta ne fa alaihi alqada uran ko ya wajaba gare shi fakat kadai wa mithluhu balgamu misalin shi majina al mumkinu darhuhu wadda jefar da ita yake yiwuwa wal galibu da marin jayi min al madmarati na kurkurar baki wasiwaki da aswaki ah shine malam yace ya ce abinda ya faɗa a wannan gaba shine yake cewa a ya zai kamuna wasu wasu kunce-kunce game da abubuwa waɗanda suke masu kare azumi yake cewa wa ma wasala duk abin da ya sadu min gaida da fami ba ta hanyar baki ba ya sadu ila halki zuwa ga makoshinka min uzunin kamar ta kunne sai ya zama wani abu wani abinci ne misali ta kunnen ka kasan ya shi har ya isa ga makoshinka ya shiga shi ma ya kare azumi ka ɗauka sai in cikin bakin ka kasan ya sannan ya kare azumi au amfin ko hanci ko ta hanci ne ka sanya wani abu ko ruwa sun ka shiga ko hakan ga misali ta hancinka ko ta kunninka sun ka shiga hamakoshinka to shi ma nan azumi ya zama watan a a azumi ya kare shi ma to shine yake nufin duk abin da ya sadu ga makoshi zuwa ga makoshi ta kunne ko ta hanci a wani hawi zalika ko makamanci haka ma'ana ko ta ijiya ne abin ya bi ya ce kai walau kana bahuran ko da turare ne na, na, na, na wuta irin turaren nan da ake na kamshi na wuta kaga kana iya ka ji shi a cikin makoshin ka ko yana kana jin makaki ne ga makoshi to shi yake nufi in haka nan shi ma yana kare azumi ko da irin kwalli ne inda mace ta tabbatar da cewa inda shafa wannan kwalli din lalle dimin yana kaiwa ga makoshinta to shi ne ma'ana shi ma haramun ne amma in can cikin dare ne za ta shafa abunta kaga wannan ba komai na ta waye gari da kowa ne nan ga idanunta yan ma cikin dare ne ta shafa shi tun farkon dare wannan kaga ba matsala bane bai kare azumi ba amma dai in ta tabbatar da lalle in ta yi shi duk da kiyaye yana jin akwai wanda nake jin suna cewa in an shafa kwalli din in mutum yayi kakin majina yana iya ganin alamu ne ga makoshi yana iya ganin yana gani ne ga majina tashi din to kaga matuƙa an ka tabbatar da irin wannan kwalli to shi ma yana kare azumi kenan to shine ma'ana in an ka samu dai haka din ko tan ta hanci ne abun yabbi ko ta baki ko kuma turare ne irin wannan na kamshi na wuta mutum ya turara wannan hayakin nashi da ya ka shiga ciki ya zama yana ji ne haka makoshi to fa alaihi da kaza fa kadaran ko kawai ya waje bagare shi nan ko ne kurin zaye ba sai yayi kafara ba shi in irin haka an kai daga cikin wadannan sannan sai malai ya ce wa mislu hurbal gamu haka nan misalin shi majina al mumkinu daruhu wadda jifar da ita kai yiwuwa mutum ya kako majina wadda lahiya lau zai iya jifar da ita haka kawai wai zai kako majina sai ya haɗi to sai yaranka wannan azumin ba ka fara amma da sai yaranka sannan sai malai ce wal galibu da abin da yake marin jayi min al malmazati na kurkurar baki kana kurkurar baki ne kawai sai wasu ruwa sun ka kuci ma ba da gangan ba wajen kurkurar bakin sai sun ka wuce ga makoshinka to shi ma azumin yayi ba ba azumin kai sai yaranka azumin guda kuma duk waɗanda ba ajiwa za su yi ba cikin su su ci gaba da ci abinci ba za su ɗore da wannan azumi amma bayan sallah bayan an gama azumi sai su ranka to shine sannan wasu wake da aswaki kana aswaki iccin da kaka aswakin da shi sai wani icci ya dan kucci kawai sai ya cikin makoshinka shi ma azumin ka sai ka ranka azumi kwala guda wannan to shine ma'ana din wasu wake da aswaki sannan sai malai ya ci gaba da cewa wa kullu ma wasala dukkan abin da ya sadu ila al-ma'idati zuwa ga uwar hanzanya walau bil hukunati ko da da watan wani kwarkwaro ne alma'i a abin na ruwa ya shiga zuwa ga uwahan zai mutum to ya karmi azumi wasu kuma suna fassara hukuna sai a ce da allura allura wadda ake yi ma mutane to amma allura ita ma ka gani wani kwarkwaro ne gari tun da ke zama kara bayani dai ya ce wa ma wasan da abin da ya sadu ilal ma'idati zuwa ga uwahan zanya walau bil hukunati ko da ta hanyar wani kwarkwaro ne alma'i a abin na ruwa wa kaza haka nan man akala wanda ya ci abinci ba da shakki bayan kokanto ne fil fajr a cikin hudu wa alfijir to laysa alaihi fi jami'i zalika ba abin da bisa gare shi a cikin dukkan waɗannan kullihi dukkan shi illa alqada'u siranku wala yalzamu to wannan kenan to shine malam yace wato wa kullu ma wasala dukkan abin da ya sadu ila alma'idati zuwa ga uwa hanzan ya mutum ma'ana shiga cikin hanjin ka kenan walau bil hukunati ko da ta hanyar wani watan kwarkwaro ne wato shi ne kaman shi yasa lokacin akwai na tambayi wani likita akan wannan ne cewa to akwai wata allura shin wai wadda in an kai wa mutum ita za ta iya ta kai har a cikin hanjin nashi ya ce mana ilalle akwai allurar da aka yi wadda za ta iya kai wa an kawo mutum allura har cikin hanjin nashi za ta kai to kaga irin wannan ta kare azumi kenan kaga ya zama wani kwarkwaro kenan ne an kai wanda ya shiga kai wannan wannan abu kenan cikin ciki kenan ko to azumi ya kare da wannan haka ko kuma kamar ƙarin ruwa a allura da aka irin ta jijiya din nan kaga ita ma da an yi ta jijiyar nan kaga kwarkwaro ne ita jijiyar nan kaga take shi ma zai shiga isasshen kaga ba ta bakin kai ba amma dai azumin ka ya kare shi yasa yanzu a mutum ƙarin ruwa kaga dole ne da kuma ƙarin ruwa ko shi ma da ake yi kaga shi ma da ma mutum ƙarin ruwa to kuma magana azumi gare shi ko yana azumi ne azumin ya kare kuma kaga balle ma musamman akwai wanda ma aka yi ƙarin ruwan da aka cewa matsayin abinci su ma suke ko mutum bai ci abinci ba sun wadatar da shi to saboda haka duk irin waɗannan sun azumi duk ya kare an kawo mutum allura irin wadda tana kaiwa har cikin hanjin mutum to wa azumin shi ya kare ko kuma an kawo mutum wata allura ta jijiya ita ma azumi yana samun ɓaci wannan na yi magana da wani likita wanda ya tabbatar man da haka nan ɗin a to shi ne nan shi yasa an ka ce walau bil hukunati ko da da wani kwarkwaro ne wato wanda aka yi amfani da shi ya kai wannan abin cikin watan uwa hanzan ya ɗin shi yasa na ce wasu suna cewa allura alhukuna sai su ce mashi allura wani bil hukunati ko da da allura to amma allura sai a bambanta ɗan irin waccan din ce wadda tana kaiwa har cikin uwan hanjin mutum din alma'i a tana ruwa wa kaza haka nan man akala wanda ya ci abinci ba da shakkihi bayan kokanto ne fil fajr a cikin hudu wa alfijir wato shi wannan kwarkwaro din nan an kasanya shi koda ba na ruwa bane kamar koda ba na ruwa bane shi abin da an kasanya din ko na wani abinci ne wanda asan da dare matukar da ya isa ya kai can din cikin cikin ka shikenan ya kare mai azumi a nan kuma abin da bala yake nufi wanda ya ci abinci bayan kokanto a cikin alfijir kana sahur ne sai kana tunanin shin wai ko alfijir ya hito ko bai hito ba kana shakku to matukar da kana shakkun hitowa alfijir ko rashin hitowa ta ne to lalle dole ne in kai abinci ka kuskura ka ci gaba da cin abincinka to sai ka ranka azumin shi ma don haka da zaran kana shakku ko alfijir ya hito ko bai hito ba to ka dakatar da cin abinci shine ma'anar waka za haka nan man akala wanda ya ci abinci ba da shakkihi bayan kukanton shi fil fajr a cikin hudu alfijir to shi ma zai zai ranka azumi sai malaci laysa alaihi bai zamo gare shi ba fi jami'i zalika a cikin dukkan waɗanda abubuwan da an ka ambato baki daya kullihi dukkan shi illa alqada wasiran ko ne kurum ya wajaba gare shi an fahimta waɗanda su ne waɗanda malam yake magana akan ranko ne kurum ya wajaba ga waɗancan abubuwan da mun ka zano an gane tun daga wato da ya ce abin da ya sadu ta hanyar kunne kamar kila mutum ya faɗa ne ruwa ruwa sun ka shiga ta kunne ne sun ka shiga makoshi ne ko kuma sun ka bi ta hanci ne sun ka shiga makoshin shi ko kuma turare ne na wuta da ake hayakin ya shiga yana ji ne cikin makoshi ne ko kuma majina ce ya kako sai ta haɗe ta kuma gashi yana iya jefar da ita ko kuma kurkurar baki wurin kurkurar baki kawai sai ruwa sun ka ɗan kuci ma kaɗan sun ka shiga ka haɗe su ba da gangan ba ko kuma aswaki kana aswaki wani ice kuci maka to waɗanganan ne abubuwan ko kuma watan abin da an kai maka na wani kwarkwaro kamar wata allura ka kangara an kai maka wadda take ta kai maka haccan cikin makoshin ka ko kuma cikin uhan zanya ta kaɗin to matukar an kai haka ko kuma mutum ya ci abinci da kokanto yana shakku alfiji da ya hito ko bai hito ba sai ta ci abinci ne kuma gashi yana shakku alfiji da ya hito ko bai hito ba to shine ci duk waɗannan gaba ɗaya ranko guda zaye ranko ne kurin mutum zaye ba sai yayi watan ita kafara ba to wallahu alam da yake na ganin kamar lokaci ya tafi kamata ya matsaya nan sai mun dawo sai mu sai mu ci gaba insha Allah muna fatan Allah inda muka yi Allah ya karɓa mana Allah mana shagora muna fatan Allah ya dace da mu a cikin dukkan ayyukan mu ya karɓa mana dukkan ibadun mu baki daya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwanku a cikin addinin musulunci Muhammadu Sunusi Shak Ibrahim dan malam Nasarawa ko da Zamfara State Nigeria assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh